الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin al-baghdadi al-malikiyu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama bayani cikin wato mutumin da ya sallah shi kadai yanda ake so ya sake yin ta a cikin jama'a idan ya samu jama'a a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon fasali wanda yake bayani akan abin da ya shafi alfawa'id na'am بسم الله الرحمن الرحيم فصل يجب ترتيب الفوائد مع الذكر خمس فما دونها يقدم على الحاضرة وتبطل بذكره فيها وشيكرا فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ati insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayani dangane da abin da ya shafi jeranta salloli waɗanda lokacinsu ya fita waɗanda suke wato 'yan kaɗan ne ba su da yawa malam ya ce ya jibu tartibul fawa'id tartibul fawa'id wato jeranta salloli wanda lokacinsu ya fita alfawa'id jam'i ne na alfa'ita alfa'ita ita ce assalatu lati kharaja waqtuhal muhaddadu lahu laha assalatu lati kharaja waqtuha al muhaddadu laha wato sallar da lokacin da aka shata mata lokacin ta ya fita lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yanka mata daga lokaci zuwa lokaci kaza shine lokacin ta to sai zamanto lokacin ta ya fita wanda aka shata mata to wannan ita ce alfa'ita sallar da lokacin ta ya fita kenan to kuma jam'insa su ne alfawa'id wato yana zamantowa wajibi akan mutum musulmi ya jeranta alfawa'id wato salloli ‘yan kaɗan waɗanda lokacinsu ya fita tare da mai lokaci ma'azzikiri wato idan ya zamanto yana tuna da su idan ya zamanto yana tuna da su yanzu wajibi ne a kan shi ya zamanto ya jeranta su tare da mai lokaci ba zai yi ba mai lokaci kafin wannan sallolin da suke kan shi wanda suke 'yan kaɗan ba su da yawa an gane da kyau to ya ce waliyasiru hamsin fama dunaha shi ne abin da yake nufi waliyasir wato ‘yan kaɗankin da ake bayani a kai wanda wajibi ne mutum ya yi su a jere kafin mai lokaci su ne sallah ta yini ɗaya da kwana ɗaya sallah ta lokaci biyar fama dunaha ko ƙasa da lokaci biyar sallah ta lokaci biyar ko ta lokaci hudu ko ta lokaci uku ko ta lokaci biyu ko ta lokaci ɗaya to idan ya zamanto mutum ya tuna cewa akwai sallar da ake bin sa ana bin shi asubahi da asuhu kuma ga la'asar ta zo ta to yanzu wajibi ne a kan shi ya yi asubahin nan sannan kuma ya yi azuhur sannan ya yi la'asar wannan shi ne abin da yake bayani a kai amma idan ya zamanto yana tuni amma in ya zamanto baya tuni to hukunci kamar yadda aje muka tattauna akan abin da ya shafi annasi wanda ya manta wata ibada bai yi ta ba sai kuma ya yi ta gabata to wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sare su mai wannan laifi din wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqadahu ma'budun rahman kamar yadda muka faɗa a jiya ko to shine anan yace khamsun famadunaha sallah ta lokaci biyar ko kuma koma baya da lokaci biyar wannan ita ce al-yasir a wajen waɗansu daga cikin malaman malikiya waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa yasirul fawaid su ne arba'u salawatin famadunaha sallah ta lokaci hudu da abin da yake ƙasa da lokaci hudu wannan ita ce al-yasir amma in aka ce lokaci biyar da abin da ya sama da lokaci biyar wannan kasirul fawaid kenan sunansu na'am tuqaddamu alal hadira to wannan sallah wanda ya zamanto a lokacinta ya fita ko kuma sallolin da ya zamanto lokacinsu ya fita to ana gabatar da su wajen yi alal hadirati akan mai lokaci wanda yanzu muke cikin lokacinta idan ya zamanto wannan sallah din da aka biyo mutum bashi bata kai ta lokaci biyar ba ta lokaci guda uku ce ko ta lokaci guda hudu ce ko ta lokaci guda biyu ce so sai a gabatar da ita wato akan wanda take mai lokaci mun gane da kyau na'am wata buɗulu bi zikirihi fiha wato sallah tana ɓaci bi zikirihi inda mutum ya tuna ya sirul fawa'id sallah waɗanda suke guda biyu ne masu tarayya a cikin lokaci sai ya tuna bai yi ba ‘yar uwal fiha yana cikin ‘yar uwarta to wannan sallah ɗin ta ɓaci mun gane idan ya zamanto yanzu misali mutum bai yi sallar azuhur ba yana cikin sallar la'asar sai ya tuna haka nan ko to sallar azuhur sallar la'asar ɗin nan da yake ciki ta ɓaci amma inda a ce sallar asubahi ce ya tuna bai yi ba yana cikin sallar azuhur wannan sallah ɗin bata ɓace ba sallar azuhur ɗin shi tana nan saboda ba masu tarayya bane a cikin lokaci sallar da suke da tarayya a cikin lokaci shine inda ya zamanto idan mutum ya tuna ta bayan yana cikin ta gaba take bacewa amma in ya zamanto ba masu tarayya bane a cikin lokaci irin sallah ce wanda take la'asar ce bai yi ba yana magarba sai ya tuna wannan ba ta bacewa isha'i ce bai yi ba yana asubahi sai ya tuna wannan ba ta bacewa wannan shine abin da al-Imam al-Katnawi cikin littafin As-Sahlul Madarik wato ya tabbatar da kuma wato waɗansu daga cikin malaman Malikiya shine inda sallah ta biyu take baci lokacin da ya tuna wanda suke tarayya ne da ita a cikin lokaci amma in ya tuna wanda ba sa tarayya da ita a cikin lokaci ba ta da alaka da ita a cikin lokaci to sallan nan ba ta bace ba mun gane da kyau نعم
وبعدها, وبعدها يعيدها في الوقت وليأتي بعدد ما يبرئه to shikenan wa ba'daha to inda ya zamanto kuma yanzu sallah din da ta hau kan shi wanda bai yi ta ba almushtarikatayil waqatin nan waɗannan guda biyu wanda suke da tarayya a cikin lokaci to sai mance ta farko din bai yi ba sai yayi ta biyu to bayan ya gama bayan ya gama la'asar sai ya tuna ashe bai yi azuhur ba ko bayan ya gama isha'i sai ya tuna ashe bai yi magarba ba to yanzu yu'idu ha fil waqt ma'ana yu'idu salatal matrukata fil waqt sai ya sake sallar da ya bari din sai ya sallar wannan din da ya manta kuma bayan ta kuma sai ya sake wannan sallah din da ya sallace ta sallah din nan ta biyu sai ya sake ta fil waqti a cikin lokaci ma'ana wa ba'daha yusalli as-salata al-matruka thumma yusalli as-salata ath-thaniya fil waqti sai ya sallaci sallar da ya bari din ita ce az-zuhur din bayan ya gama sallar la'asr ya tuna da ya ba az-zuhur ko to sai ya tashi ya sallar az-zuhur idan ya sallar az-zuhur bayan ya gama to mustahabbi ne ya sake sallar la'asar amma idan ya ce ba zai sake ba ba wani laifi a kan shi saboda lokacin da ya aikata sallar la'asar a karo na farko ya yi ta iyakacin saninsa shine babu wata sallar da take kan shi to bayan ya gama ta ne sai ya faɗo a cikin zuciyar shi cewa ashe bai yi sallar azuhur ba to zai tashi ne kawai ya sallar da ake bin shi bashi ita ce sallar azuhur kadai ba wani zance ya sake la'asar mustahabbi ne ya sake sallar la'asar mun gane ko to amma inda ya zamanto wannan sallah ɗin ba wanda suke tarayya bane a cikin lokaci to ko a cikinta ne ya tana ta ba zai sake ta ba ba za ta lalace ba misali yana cikin sallar azur sai ya tana biye a subahi ba ya yi raka'a biyu ko raka'a uku ko raka'a ɗaya to yanzu zai yi sallar azur ɗin shi bayan ya gama sai ya tashi ya rama sallar asubahi ɗinsa kuma ya ci gaba da uzurinsa mun gane da kyau saboda waɗannan ba sa tarayya a cikin lokaci ba bambance tsakankanin sallar da ake da tarayya da ita a cikin lokaci da kuma sallar da ba a tarayya da ita a cikin lokaci na'am wal ya'ti bi adadi ma uhu. to yanzu masallaci idan ya tashi ya bar waɗansu salloli wanda suke kan shi bai yi su ba amma kuma yanzu ga baki ɗaya ya kiɗi mai saboda ta kima ta duniya ya shiga can ya huta can ya shiga can ya huta can to sai zaman to yana tunanin sallar ta lokaci nawa ce ake bin shi ta lokaci biyu ce ko ta lokaci uku ce ko ta lokaci hudu ce yanzu ne ga baki ɗaya kiɗi mai ma to yanzu sai ya zo shi da adadin abin da zai barrantar da zimmarsa adadin abin da idan ya aikata shi zai kubutar da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa lalle ya zo da adadin da yake da yaƙini akan cewa iya adadin sallolin da ake bin shi kenan an gane da kyau yau wato wannan haka zai yi to shi ne zai yi tafsili ɗinsa filla-filla wato a karatu na gaba na'am
ففي نهارية مجهولة عين يصلي النهاريات وفي ليلية كذلك الإشاءين shikenan fa fi nahariyatin to inda ya zamanto yanzu sallar da ya bare bai yi ta ba wanda take kan shi fi nahariyatin cikin salloli ne na yini salloli ne wanda ake yin su a cikin yini sallah ɗaya daga cikin waɗannan sallolin guda uku ce asubahi ce ko azuhur ko la'asar amma kuma majhulati ainin ya jahilci ainin wata sallah ce bai san ba asubahi ce azuhur ce la'asar ce saboda rikici yayi rikici sai zamanto yana ta baba wata sallah ce bai yi ba shi dai yana da tabbas akan cewa a cikin waɗannan sallolin nan guda uku na yini akwai ɗaya wanda bai yi ba to yanzu kafin ya barrantar da zimmarsa daga wannan sallah ɗin da ake bin shi bashi shine dole akwai buƙatar ya zamanto yayi dukkan sallolin na yini gabaki da sai ya zamanto dai a cikin su tunda dai ɗaya ce to yanzu sallah ta lokaci guda uku ne shine ce yusallin nahariyat sai ya sallaci salloli na yini gabaki ɗayan su shine sai ya sallaci asubahi yayi azzuhur yayi la'asar idan yayi wannan da yana da yaƙina akan cewa tunda dai sallar da ya manta ɗin bai yi ta ba ɗaya ce daga cikinsu ko to yanzu ya yi sallah ta lokaci uku an gane ko to sai ya haka nan wannan farko ke na abin da zai idan ya kiɗime amma kiɗimewar tashi ba ta kai kiɗimewar da zai zamanto ya fita daga hayyacin shi bai ma san ba ta dare ce ko ta rana ce yana da yaƙini akan ta rana ce sallah ta lokaci ɗaya ce to amma bai san ba wacce ce la yadari ainaha daga cikin sallolin na ne bai san ba ainihin wacce ce asuba ce ko azuhur ce ko la'asar to yanzu sai ya salla ta lokaci guda uku shi ne ya ce yusallin nahariyat wato sai ya sallaci sallolin da ake sallatar su na yini asubahi azuhur la'asar zai su ala hadar tartibi kenan sai ya zo da su a wannan jerin idan ya zo a wannan jerin din ta kare dai dama guda ɗaya ce take kan shi wanda kuma ya manta din ya yi ta a cikinsu guda uku na in asubahi ce ita ya fara in azahur ce ta zuwa tsake illa asar ce ta zuwa ƙarshe shikenan ya sauke daga kanshi mun gane wa fi layliyatin kadhalika al-isha'aini to cikin inda ya zaman to yanzu ya jahilci wato ainihin sallar da take kanshi amma dai ya san cewa ta dare ce sallar dare ce ya manta bai yi ba to yanzu sai zamanto ya kiɗi mai magariba ce ba a yi ba da shi ko kuma isha'i ce amma dai yana da yaƙina akan cewa tabbas a sallolin nan guda biyu akwai wanda bai yi ba akwai kuma wanda ya yi amma kuma bai san ba wanda ya yi bai san ba wanda ba a yi ba da shi an gane to wannan haka ne dama wani abin idan ya girmo maka sai ya zamanto kana ta ba ba akan ma sallar ka yi ta ko baka yi ta ba wani lokacin ta nuna maka kayi ta wani lokacin ta nuna maka ba ka yi ta ba to inda ya zamanto ya jahilci wanda bai yi ba ya jahilci kuma wanda ya yi yanzu ka zalika isha'aini ma'ana ka zalika ma'ana yusalli li'isha'aini ma'ana yusalli as-salataini layliyataini allataini li'isha'aini wato sai ya sallaci sallolin nan guda biyu na dare salloli guda biyu wanda ake yin su da dare wanda su ne magariba da isha'i to haka zai mun gane da kyau idan ya zamanto yin sallar da take kan mutum ɗaya ce daga cikin sallolin nan na dare amma kuma bai san ba wacce ce to yanzu kawai raka bakwai zai sai ya sallar magariba raka uku ya tashi ya sallar isha'i raka hudu shikenan ya sabke da kai shine da ya ce wa fi lailatin kazalika ma'ana wa fi lailatin majhulati ainin la yadri ayyuhuma yusalli as-salatayn al-layliyatayn wa huma al-isha'ani an gane da kyau yawwara to sai ya sallaci sallolin guda biyu zai sallata na'am
وفي جهله من أيهما الخمسة وفي... نعم وفي اثنتين لا يدري السابقة ثلاثا يعيد المبدوءة مبدوء مبدوء مبدوء, مبدوء بها تشيكنا وفي جهله من أيهما الخمسة to cikin inda ya zamanto a mai sallah musulmi ya jahilci sallah ɗaya ce ake bin shi a zuhur ko la'asar ko magriba ko isha'i ko asubahi amma kuma sai ya zamanto ya jahilci wannan sallah ɗin min ayyihima ta wani lokaci ce sallah ce leliya ko sallah ce nahariya sallar dare ce ko kuma sallar yini ce bai san ba a cikinsu amma dai yana da yaƙina akan cewa akwai sallar da bai yi ta ba amma bai san ba wacce ce daga cikin waɗannan guda biyar ɗin azuhur ce la'asar ce magariba ce isha'i ce asubahi ce bai yi ba wanda shine inda yake da taba ba amma dai yana da yaƙini aka ana bin shi sallah guda ɗaya to alhamsa sai ya sallaci salloli na lokaci biyar ɗin nan yanzu dai ba ɗaya mace ake bin shi kuma ta dare ko ta rana shine bai sani ba to idan ya sallaci sallah ta lokaci biyar shikenan yanzu ya gama ya wanke ga baki ɗaya abin da ake tuhuma shi akai an gane da kyau idan ya sallah ta lokaci biyar kenan in a cikin ta dare take in magarba ce ya kiɗi ne ya manta ma ba magarba ba ce ko isha da sauransu yanzu idan ya kamo daga asubahi yayi asubahi yayi azuri yayi la'asar yana yin magarba shikenan ya goge in isha'i ce ya goge in cikin na yini ne da lokacin da ya asuba in asuba ce shikenan an huce gurin in azhur ce haka nan an huce gurin in la'asar ce an huce gurin shikenan sai a kokanci gaba amma waɗannan gabaki ɗayansu a wannan fatawa ce ta waɗansu daga cikin malamai ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai akan yanda in ya zamanto mutum ya kiɗi ne akan sallah ta yi ne guda ɗaya ce take kan shi amma kuma bai san ba wace ce ya ya kamata yi wannan wani ra'ayi ne daga cikin ara na malamai an gane da kyau wa fitnataini la yadri sabiqata thalathan yu'idu al-mabdu'a biha to cikin inda ya zamanto kuma sallah ce ake bin shi ta kwana biyu ce bai yi ba ta kwana biyu ce bai ba sallah ce ta lokaci biyu kuma ba a rana ɗaya ba ne bai yi su ba a kwana biyu ne bai yi ba ko kuma a rana ɗaya ce ma bai yi ba amma kuma laye da lissabi ɓata bai san ba wacce ce ta yi rigaye sallah ta yi ne ce guda biyu ake mai shi misali ranar alhamis bai yi sallah ɗaya ba ranar juma'a bai yi sallah ɗaya ba to ranar alhamis yake shakka shin ranar alhamis ne da za a yi sallar magariba a zandar bai ba magariba kuma da ya zo shi gida ya manta kawai isha'i kuma ranar isha'i da aka zo ran ɗaura auren abokinsu da suka yi sallar magariba ana hada-hadar ɗaukan amarya bai ba sallar isha'i ko ku a'a ranar alhamis a zandar ya yi magariba amma isha'i ce da ya zo gida bai yi bai manta ranar juma'a ranar ɗaura auren abokinsu ana hada-hada bayan an zo daga ɗaura aure kafin a yi shirye-shiryen zuwa ɗaukan amarya lokacin sallar isha'i ya yi bai ba magariba ya isha'i ta sai na mutu ya kiɗi bai san ba wacce ce ta kama shi ranar alhamis bai san ba wacce ce ta kama shi ranar juma'a. an gane da kyau shine laye da rissa da tsata bai san ba wanda ta yi rigaye amma da ya sallata lokaci biyu ce magarba da isha'i ce amma kuma wacce ce ta kama shi ranar alhamis bai yi ta ba wacce ce bai yi ba ranar isha ranar juma'a wannan shi ne inda ya kiɗi mun gane da kyau to tsalatsar ana biyu salli tsalatsar to sai ya sallata lokaci guda uku yanzu sallar lokaci guda uku dai tunda da yana da yaƙina akan sallah ce lailiya ko to sallah lailiya kuma guda biyu ce kuma guda biyun su ne tabbas ya bari yana da yaƙini jiya da yau alhamis ya manta sallah ɗaya daga cikin sallolin nan na dare juma'a ya manta sallah ɗaya daga cikin sallolin nan na dare amma kuma ya jahilci wacce ce ya manta alhamis wacce ce ya manta juma'a yanzu sai ya sallah ta lokaci guda uku yu'idul mabdu'a biha to yanzu za a bashi zabi idan ya zo sallar nan guda uku da zai wanda ya fara yin ta sai ya maimaita ta ya sake yin ta an gane idan ya zo ganin damar shi ne ya ɗauka ce zai fara da sallar isha'i idan ya yi isha'ani bai na zuhuri kenan zai sai isha'i ya bai na magaribi sai isha'i sai ya yi magariba sai ya isha'i idan ya zaɓi magariba zai yi guda biyu to sai ya magariba ya yi isha'i kuma ya sake yin magariba kenan in ranar alhamis magariba ce ya bari bai yi ba ranar juma'a isha'i ce ya bari bai yi ba ta wannan zubin da ya musu na biyu ya yi isha'i ya yi magariba ya yi isha'i ya yi in ya zamanto isha'i ce bai yi ba ranar juma'a sai ya zamanto ranar a isha ce bai ba ranar alhamis sai ya zamanto magarba ce bai ba ranar juma'a sai ya zamanto zubin da ya na farko ya isha'i ya yi magarba ya ɗauke mai wannan zubi ne sai ya zamanto isha'i ta uku da yi allah ta baraka wa ta'ala zai ba shi lada a kan yayi nafila an gane da kyau an gane da kyau yawwa to shine wannan yu'idul mabdu'a biha sai ya fara sallar da ya sallace ta da farko ma'ana as-salatu allati bada'a biha min baini salataini yu'iduha marratan thaniya sallar da ya fara da ita daga cikin waɗannan sallolin guda biyu to sai ya sake ta a karo na biyu idan ya sake ta a karo na biyu yadda take cikin aka juya aka juyo ya aka bi ta zubi na farko magariba isha'i watakila a haka ne ya bar su dama ya aka bi ta zubi na biyu isha'i magariba watakila a haka ne ya bar su sai ya zamanto ya samke da kansa mun gane na'am a'a wa mutawaliyatayn wa mutawaliyatayn majhulatay al-ayn was-sabqi sittan kadhalika to shikenan wa mutawaliyatayn inda ya zamanto salloli ne guda biyu a jere suke da juna amma kuma majhula ta aini ya jahilci ainihinsu bai san ba na dare ne ko na rana ne yanzu shi ne inda ya zama to amma da yana da yaƙi ne akan sallah ta lokaci biyu ce bai yi ba a zuhur da la'asar ce bai ba ko ku a'a a zuhur da asubahi ce bai ba ko ku a'a isha'i da asubahi ce bai ba ko ku a'a magariba da isha'i ce bai ba ko ku a'a la'asar da magariba ce bai ba ya san dai a jere suke da juna ɗaya da ɗaya amma kuma ya kiɗe mai tana ɗaya daga waɗannan guda biyu suna ɗaya daga cikin salloli na yini ko ku a'a suna cikin salloli na dare ko ku a'a wake da shinkafa ne ɗayar ta dare ce ɗaya ta yini mun gane to sittan kazalika ma'ana yusalli sittan yu'idul mabdu'a biha to sai yi sallah ta lokaci guda shida sallah ta lokaci shida zai yanzu duk sallar da ya fara daga kanta in ya dawo sai ya sake yin ta yanzu wannan zaɓi daga gare shi yake ganin damar shi ne ya fara daga azur ganin damar shi ne ya fara daga asuba ganin damar shi ne ya fara daga isha ganin damar shi ne ya fara da la'asar ganin damar shi ne ya fara da magarba kowace zai iya farawa daga kanta amma kuma ya sani idan ya fara daga kanta idan ya kewayo sai ya ƙara yin ta wannan shi ne ra'ayina waɗansu daga cikin malaman malikiya akwai malaman da suke ganin cewa sallah ta lokaci biyar kawai zai kawai ba zai ya fara daga sallar azuhur amma nan shi ba zabi azuhur zai fara in ya fara daga azuhur sai ya dawo idan ya zo kan asubahi shi kenan ba sai ya sake ba sallar azuhur gane da kyau wannan shi ne ra'ayin waɗansu daga cikin malamai kamar yadda yake cikin akarabu da da da misbahu da sauran littattafai na malikiya wanda kuma wannan shine abin da ina ga ibnu jusi cikin littafin alkawarinul fiqhiyya wato ya tafi akai cikin wato mas'aloli wanda aka yi sabani akai a wannan bangaren na'am
ولثلاث سبعا ورابعا ثماني وخمسا تسعا وما لا يوس- وما لا يوصيهن يصلي حتى يغلب على ظنه براءته to shikenan sallallahu alaihi wa sallam na'am wali thalathin to inda ya zamanto kuma ya bar salloli na lokuta guda uku waɗanda suke a jeranci amma kuma bai san ba na waɗansu lokuta ne ba zai iya fitar maka da su ba amma da ya san a jere suke idan asubahi azuhur la'asar ne to guda uku kenan idan azuhur la'asar magariba ne idan la'asar magariba isha'i ne idan magariba isha'i asubahi ce shi da ya san a jere suke guda uku nan amma kuma bai san ba waɗanne ne waɗannan guda uku sannan kuma bai san ba wace ce ta yi rigaya wace ce ta farko wace ce ta biyu wace ce ta uku amma dai ya san guda uku ne ake ake bin sa sallah ta lokaci guda uku ce kuma a jere suke amma bai san ba wace ce ta farko tunda yana ganowa asubahi ce bai fara yi ba kenan ya san guda uku na a jere suke asubahi azhur la'asar ce sallar yini ce yana ganowa isha'i ce bai yi ba sannan asubahi sannan azhur kenan in dai ya gano isha'i ce ta farko kenan ya gane yadda zai yi su ala tartib ya san dai sallah ta lokaci uku ce ake bin shi amma kuma ya jahilci ainihin su sannan kuma ya jahilci wacce ce ta farko wacce ce ta biyu wacce ce ta uku an gane saba'an to sai ya sallah ta lokaci bakwai yanzu idan ya fara duk sallar da ya zaba ya fara daga kanta to in ya kewayo sai ya sake yinta kuma ya sake yinta gabanta in asubahi ya dauka ya fara asubahi azuhur la'asar magariba isha'i asubahi azuhur aka zai idan ya ɗauki azuhur zai fara yi da farko to idan ya kewayo azuhur la'asar magariba isha'i asubahi to sai ya sake azuhur da la'asar idan la'asar ya ɗauka hakanan idan magariba ya ɗauka hakanan idan isha'i ya ɗauka hakanan yanzu sai a bashi zaɓi da kowace sallah ya fara in ya dawo sai ya sake yin wannan sallah din da kuma ta gabanta kai tsaye sai ya zama to idan aka yi lissafi za mu ga cewa wannan sallolin guda bakwai da yi duk yanda ta kai ta kawo ya yi su a jere in na yini ne da ya fara da asubahi ya zo asubahi a zuru la'asar shikenan ya yi su a jere da matin farko to shikenan sai ya zama to su kuma sallolin ba na yini ba ne la'asar da magarba da isha'i ce to yanzu da ya asubahi ya azuhur ya yi la'asar ya magarba ya isha'i ya jera su to idan ya zamanto yanzu magarba da isha'i ce da asubahi bai ba sai ya zamanto ya fara daga asuba asuba azuhur la'asar magarba isha'i asubahi yanzu ya yi su a jeran kenan to idan ya zamanto isha'i asubahi azuhur su ne bai ba tun sai ya ɗauka daga asuba asuba azuhur la'asar magariba yanzu yana fara magariba isha'i daga isha'i asubahi azuhur ya yi su suma a jere inda ya sallah ta lokaci guda uku ce wanda suke mutawaliyat wanda suke a jere to idan ya yi su a irin wannan tsarin ya yi sallah ta lokaci bakwai a jere to zai ga duk hanyar da ya bi zai iya haɗa su kuma zai iya zawa da su ɗin a jere na'am wa rabi'an tsamani idan kuma ya zamanto sallar da take kan shi a jere ce ta lokaci hudu ce amma bai sani ba waɗanne ne waɗannan sallolin la ya dari ainaha bai san ainihin waɗannan sallolin da suke kan shi ba a zuhur la'asar magariba isha'i ne suke kan shi ko ku a asuba a zuhur la'asar magariba ne ko ku a la'asar magariba isha'i asubahi ce suke kan shi bai sani ba to sai za a yi saboda bai san ta farko ba ballantana ta biyu ballantana ta uku ballantana ta hudu amma da ya san sallah ta lokaci hudu ce ake bin shi to yanzu ya zai yusalli thamaniya shine sai ya sallah ta lokaci takwas zai yanzu wanda ya dawo kanta idan ya fara daga asuba to in ya dawo sai ya yi asuba ya azhur la'asar mun gane da kyau shine sai ya sallah ta lokaci a takwas kenan yanzu wannan haka zai mun gane wa khamsan tis'an to idan ya zamanto kuma sallar ta lokaci biyar ce bai yi ba amma kuma ya jahilci wace ce ya fara barasuwa wace ce wanda ya barta da farko sannan wace ce take biye da ita wace ce ta uku wace ce ta hudu wannan shine inda ya jahilta amma dai ya san cewa waɗannan guda biyar ɗin ya bar su ko shakka babu lokacin da ya shiga cikin wani yanayi kuma da ya dawo cikin yanayinsa yana so ya sake ya rama waɗannan sallolin to kuma yanzu yake ta babar azuhur ce da farko ko la'asar ko magariba ko isha amma da ya san a jere suke kawai ta farko ɗin ce rikici a kanta yana ganowa ta farko ɗin shi kenan matsala ta kawo to wannan ita ce ya jahilta to sai ya sallah ta lokaci guda tara na ya zama to kawai yanzu sallah ɗaya ce ba zai sake ba wanda ya ɗauka in ya fara daga asuba isha'i ce ba zai sake ba in ya fara daga isha'i asuba ya ce ba zai sake ba a in ya fara daga isha'i magarba ce ba zai sake ba in ya fara daga magarba al'asar ce ba zai sake ba in ya fara daga al'asar azuhur ce ba zai sake ba in ya fara daga azuhur asuba ya ce ba zai sake ba mun gane da kyau to shi ma wannan idan ka bi tiryan tiryan za ka ga cewa daidai yanda aka bi duk yanda ta faɗo ya yi sallar a jere ya yi su alattawali a jere kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so a bayar da su ba tare da an yi takadimin wata ba akan wata ba tare da an shigar da wata bugurin wata na'am wa ma la yuhsihinna wa ma la yuhsihinna yusalli hatta yaghliba ala dhannihi bara'atuhu wa ma la yuhsihinna to idan ya zamanto kuma yanzu adadin abin da yake kan nashi na salloli ba zai iya iyakance su ba ya san kawai ana bin shi da salloli amma idan aka ce adadin ta lokaci nawa ce ake binka ba zai iya faɗin adadin abin da ake bin shi ba na salloli din zai iya cewa watakila sallar kwana uku ce sallar kwana hudu ce sallar kwana biyar ce amma dai shi dai yana da yaƙinin ana bin shi wani adadi wanda yake mai yawa wanda bai iyakance su ba bai lissafe su ba ko ce tun da na fara rashin lafiya din nan bai yi sallah ko ɗaya ba ce to wata rana ce kuma ka fara yin sallah ce gaskiya ba na tunani ga ranar da na fara sallah ran da na dawo cikin hayyaci na da kwana uku ne ko da kwana hudu na fara sallah wannan la ta zakar amma da ya san dai kam akwai adadin kwanakin da yana cikin hayyacin shi bai sallace su ba to yanzu ya dai shi ne yusalli sai ya sallaci adadi wanda yake mai yawa ma'ana yusalli adadan kathiran sai ya sallaci adadi mai yawa wanda hatta ya galiba ala zannihi bara'atuhu hadde barrantarsa kubutar da kanshi daga wannan adadin da ya hau kanshi na salloli ya yi rinjaye a kan zaton shi cewa lalle ya kubutar da kansa ya barranta ya kubuta daga wannan adadi ɗaya idan sallah ta lokaci biyar ce sai zamanto ya kiɗime sallah ta yini da kwana ce amma kuma shi saboda a cikin rashin lafiya gani yake lokaci ne mai tsawo yake tunanin ko kwana biyu ne ma ya biye sallah ɗin ba to sai ya sallah ta kwana biyu kenan yanzu dai idan ya yi sallah ta kwana biyu sallah ta lokaci goma kenan zai ya zamanto ya barrantar da kanshi da zauwa da adadin da shi ne mafi yawa kan adadin sallolin da ake da suke kan shi to a bayan waɗannan abubuwan dukkaninsu a karatunmu na yau waɗansu daga ciki akwai malamai sun ittifaƙi a kai amma waɗansu kuma malamai ba su yi ittifaƙi a kai ba kamar yadda ƙa'ida ce wanda take sananniya a ɓangaren addini na musulunci addini na musulunci addini ne wanda yake mai sauƙi addini ne wanda yake cike da rahama da rangwame kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi inna dina yusrun walam yushadda dina ahadun illa ghalaba ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce addini yana da kai sauƙi ba tsanani a cikinsa ba takurawa ba wanda zai zamanto ya matsewa addini lamba face sai addini ya ci nasara a kan shi to da waɗansu daga cikin dala'ir wanda suke nuni akan cewa irin idan ya zamanto abu ya tsananta ga musulmi har ya ma manta adadin abin da ya sallata na salloli to akwai malaman da suke ganin cewa wannan udurin za a leƙa shi a gani idan akan mantuwa ne ko barci ne ya kwashe shi wannan za a kallata da idan basira a ga adadin abin da yake kan nashi ya sallata in zai iya idan ba zai iya ba za a iya sauke mai Allah subhanahu wa ta'ala gafurur rahimun ne sai istighfari da hailala da salatin annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya kankare mai wannan sakaci da yayi amma in ya zamanto da gangam ne ya bar su adadin kuma suna da yawa to wannan koda zai shekara yana sallah Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amshi wannan sallah ba da niyyar biya mai bashin waɗannan sallolin da ya sakace a kansu saboda wannan baya da uzuri karɓaɓɓe a cikin shari'a musulunci an gane baya da uzuri wanda yake karɓaɓɓe a cikin shari'a ta musulunci don haka sallah da ya bari a lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza wannan ya bar su ne a lokacin yana tambaɗaɗɗe shi kenan sai istighfari ya koma ga Allah saboda koda shekara zai yana sallah Allah ba zai amsa ba saboda sallah akwai wani lokaci wanda addini na musulunci wato ya shata mata ba a fitar da ita daga wannan lokacin sai dai in ka samu nassi daga Allah ko manzon shi wanda ya baka damar akan ka fitar da ita daga cikin wannan lokaci din wanda nassi ya tabbatar da cewa za su iya fitar da sallah daga cikin lokacin da kuma surama ta bayan lokacin ta ya fita su ne guda biyu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yi bayani a kansu a cikin hadisai waɗanda suke ingatattu kamar hadisin abu qatada wanda kaso mafi tsokan shi yana cikin sahihu muslim wanda wani kasan akwai shi cikin sahih bukhari kamar hadisin anas dan malik wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim kamar waɗansu daga cikin hadisai waɗanda suke nuni a cikin sunan da sauransu wanda suke bayani akan cewa waɗannan su suna da kwai dalili wanda shari'a ta musulunci ta ba su damar su rama sallah ko da lokacin ta ya fita to amma akwai waɗanda shari'a ta yi shiru game da abin da ya shafi hukuncin rama sallar su idan lokaci ya fita bata ce za su rama ba to tunda bata ce za su rama ba da kuma Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta shine sai dai mutum ya istighfari da hailala koma ga Allah subhanahu ta'ala kan wannan babban laifi da yayi ganin damar ubangiji tabaraka wata'ala ne ya gafarta mishi ganin damar ubangiji ne bayan ya koma gare shi ya damge shi da laifin wannan sakaci da yana wannan ibada bai yi ta ba kan lokaci na'am
ولا يمنع القضاء في وقت كراهة ولا في غيره to shikenan wala yumna alqada ba a hana ramuwa ba a hana bayin ramuwa rama sallar da mutum ta hau kan shi shi wakati karahatin a lokacin da aka karhanta yin nafila lokacin da ya zamanto addini na musulunci ya hana a yi sallah ta nafila nafila ta sawa kai ta raɗin kai to idan ya zamanto mutum ya tuna sallah ta farilla a wannan lokacin ba hana bai ramata bayan ya yi sallar asubahi ya tuna bai sallar isha'i ba bai magarba da isha'i ba wani ba zai ce ba sai ya haƙura sai bayan rana ta huto gwargwadon lokacin da yake halitta a yi sallah ta nafila zai tashi ya sallar ne a wannan lokacin to wanda shi ma saɓani ne na malamai shin wajibi ne rama sallar da take kan mutum alal fawr ko ku a'a ya halitta ya jinkirta ta wannan shi ma malamai sun yi saɓani a kai waɗansu suna ganin cewa dole ne da zaran ya tuna ya tashi ya je ya bayar da ita ba zai wata wata wata ba har ya zamanto ya sake manta ta amma akwai malaman da suke ganin cewa a'a ba wajibi ba ne ya rama ta alfawar idan lokacin da yake tana da cewa sallah tana kan shi sai ya dace da lokaci ne wanda haramu ne yin sallah a wannan lokacin saboda waɗansu illoli wanda suka haramta yin sallah a wannan lokacin da nassi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to yanzu sai ya haƙura ya bar wannan sallah ɗin hal wannan lokacin ɗin ya ɗan fita sai kuma ya rama wannan sallah ɗin to amma shi mala yana ganin cewa in dai ramuwa ce bashi ne ake bankato da kowane lokaci Allah ya hore maka sai ka biya ba cewa to yanzu in dai za ka biya dole sai lokaci kaza sannan lokaci kaza sannan lokaci kaza wala fi ghairihi hakanan kuma ba a hana ba rama sallah wanda take kan mutum a cikin lokacin da ba a karhanta ba yin sallah wato shine lokacin da aka haramta yin sallah akwai al'auqatul makruha akwai kuma al'auqatul muharrama akwai lokuta da aka karhanta yin sallah akwai auqatul karaha lokuta na karhanci akwai kuma lokuta wanda suke na haramci lokacin da haramu ne mutum yayin sallah ta nafila a wannan lokacin saboda hadisai waɗanda suke ingatattu wanda suna cikin sahihu muslim irin hadisin uquba dan amir irin hadisin amr ibn abasa as-sulami irin hadisin a hafs aljifari da waɗansu daga cikin hadisai wanda suna cikin wato littattafai waɗanda suke ingatattu wanda suke bayani akan cewa lokaci kaza haramu ne a yi sallah ta nafila lokaci kaza wanda kuma suke bayani akan cewa lokaci kaza ma'aiki alayhi salatu wassalam ya hana a yi sallah ta nafila a wannan lokacin da sauran hadisai wanda waɗansu na cikin bukhari da muslim waɗansu suna cikin bukhari waɗansu suna cikin muslim waɗansu kuma suna cikin sunan waɗansu suna cikin masani waɗansu suna cikin sihahu waɗansu suna cikin ma'ajin ina ga sai mu kwana a nan wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk